بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لهدي 30 ga watan Rajab shekara ta 1442 bayan jira annaba ne salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba satin da ya gabata mun tsaya ƙarshen sura yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi farkon sura wato suratul luqman amma wata al'ada kamar yadda muka fara muka dan wato faɗi wasu darasai daga cikin surar da muka gama ina ga insha Allah ta'ala za mu faɗi koda guda goma ne daga cikin durus da muka koya a surar rum daga cikin darasai da ta koyar malamai sun fitar da darasai masu ɗimbin yawa amma mun zaɓi mu faɗi guda goma kawai daga ciki darasi na farko malamai suna fitar da cewa ayoyin da suke cikin wannan sura akwai ayoyin da suke bayani akan yadda Allah madaukakin sarki ya yi halittar ɗan adam sannan kuma yana nuna cewa lallai halittar ɗan adam kaɗai ta isa ta nuna kaɗai takar Allah maɗaukakin sarki mun gani a cikin suratul rum sannan ayoyin wata daga cikin ayoyin ta nusar da mu cewa lallai yana da kyau in mutum ya samu iko ya yi yawo a ban kasa don ya gano irin ayoyin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar a ban kasa ɗin da Allah yake kul siru fil ardi ku yawo a ban kasa ko shakka babu mutum zai kare yadda akwai Allah madaukakin sarki sannan kuma darasi na uku wata aya ta nusar da mu cewa zalunci na janyo wa al'umma halaka idan al'umma ta zama azalima to Allah zai iya halakar da ita ko da wato ba ta hanyar gangar jiki ba ta hanyar ruhin ke ranto baya aiki yadda ya kamata sannan darasi na hudu yana nusar da mu cewa izgili yin izgili ga addinin Allah ko ayoyin Allah yana kai mutum zuwa ga kafir sannan darasi na biyar ta tabbatar akwai ayat da ta tabbatar mana da aqida tashi bayan mutuwa lalle duk wanda ya mutu zai Allah zai tashi ko da ta hanyar konewa ne ko fadawa ruwa to Allah zai tashi shi ranar kiyama sannan akwai sura tana nusar da mu cewa da kafiri da mushriki ba za su taba samun ceton Allah madaukakin ceton Allah madaukakin sarki ba ballantana ceton annabi alaihi salatu wassalam wato Allah ba zai yafe musu abubuwan da suke ba kuma annabi ba zai cece su ba sannan sura ta nusar da mu cewa abu na bakwai lallai raya lokuta da sallah da tasbihi yana sa mutum ya samu kyakkyawar rayuwa mai nutsuwa wannan darasi na takwas ya nutsar da mu cewa su ma'aurata su zamto lallai su zama daga jinsi ɗaya mutum da mutum dabba da dabba dama dai maganar mutane ake yanar da mutum ya auri dabba ko ya auri aljana ba kaga shine wannan ayoyin sun nutsar da mu cewa ba za a ga wata da juna biyu ba a ce haka ta ce a wani aljani take a wuri ko duk ba kwa ganin ta amma ita ta san ta san mijinta kuma an daura aure to ba wannan maganar shi jinsi da jinsi ake aure tsakanin jinsi daya sannan kuma shi sa jira musulunci ta wari idan aka kama mutum dan adam ya nemi dabba kashe shi bai da shi da dabba don ba jinsin su ɗaya ba wanda aka kama ya nemi tinkiya to za a kashe tinkiyar ba za a ci namanta ba sannan shi ma kashe a tsarin shari'ar musulunci sannan kuma sura ta koyar da mu cewa lallai ba da misali wajen koyarwa da da'awa don matso da nesa kusa musamman ga masu sauraro yana sa a rike abu kwarai da gaske to suratul wato ruh ta nusar da mu haka misali wajen yin yadda lokacin da kake da'awa ko bayani yana taimakawa sannan na goma shine butulcewar ni'imar Allah madaukakin sarki ɗabi'ar mushrikai Allah ya kiyaye mu za mu tashi sura ta 31 suratul luqman muna roƙon ubangiji madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ya ba mu ikon aiki da abin da za mu ji sunna
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون wannan sura wato suratul luqman malamai suka ce sunanta kenan suratul luqman wanda wato ta samo sunan ne daga cikin sura mafi yawancin surori da ma an kaji sunan to za ka ji wato kalmar tana cikin sura wa in qala luqmanu li ibnihi to sai ka ji suratul luqman sannan ba wata sura da za ka ji ka samu luqman in ba nan ba shine ba wuce ke cewa luqman Luqman daban Nu'man daban shi Luqman zamu ji waye shi kamar yadda muka fara sura Nu'man kuma Ibn Bashir sahabin Annabi alayhi salatu wasalam saboda haka sai an bambanci dan na taba jin wani ya ce wai dai ne Nu'man daban Luqman daban da ba wuce yake cewa Luqman Luqman bilka to sura ce da wannan sunan sunanta kenan sannan ku na abu na biyu sura ce makkiya wato an saukar da ita gaba ɗaya malamai sun yi ittifaki cewa wato annabi alaihi salatu wasalam na makka aka saukar da ita sannan abu na uku ita ce sura ta hamsin da bakwai a jerin saukar surori cikin sura ɗari da sha hudu ita ce ta hamsin da bakwai a sauka sannan kuma ta sauka ne bayan saukar da suratul safati kafin suratul sabai kafin a saukar da suratul saba'i bayan suratul safat wannan surar ta sauka sannan tana da ayoyi 34 ko 33 kamar yadda aka saba wannan sabanin wajen malamai ba cewa 34 sune mutanen sha da basra da kufa masu lissafin 33 kuwa makka da madina ne shi ta alaku musafin kuka duba za ku ga aya nawa ya bayar in ka duba kan ƙarfi talatin da hudu ko da uku da hudu to kaga sun ɗauki lissafin mutanen sham da basra da kufa wannan lissafin aka ɗauka an gane ko za ka iya zuwa yanzu mu gayyato wani mutum ya zo ya mana karatun alkur'ani in ya ɗauki wata lukman wataƙila a zo a samu wata surar da zai haɗe ta guda biyu ta zama ɗaya to shine kawai bambancin kenan kamar yadda da ba mun sha ba da misali da suratul fatiha صراط الذين أنعمت عليهم ko alaihum to sai a ce aya غير المغضوب عليهم ولا الضالين misali to shine bambanci kawai wannan sura kamar da muka faɗa ita ce suratul luqman Allah madaukakin sarki ya buɗe ta da bayan bismillahir rahmanir rahim da huruful muqatta'a wato harafai kuraban baki wanda asalin qur'ani da tintin asali gaba ɗaya ƙur'ani haka yake yadda ka ga wannan bawa gani haka yake duka duka sai da aka sami wasu bayan Allah daga baya suka zo suka yi ƙur'ani aiki wanda daga cikin su har da Hajjaji da kake jin labari Hajjaji ibn Yusuf al-Saqaf wanda aka ba da tarihin sa domin da ba Allah rama ne gangaran to saboda haka Isa a wannan lokacin idan aka tashi kawo kamar wannan yanzu tilka ayatul kitabil hakim ba za ka ga dugo ko ɗaya ba ba dugo shi za a yi ɗaya daga cikin magabata a cikin ƙwararru da ake da in ban manta wannan jin shine hamzatul kofi hamza za ku ji akwai kira'ar hamza ko ya an kalaf to saboda haka kalaf an hamza kai yana ɗalibai guda biyu to saboda haka lokacin da shi mahaifinsa abin da yi kawai babban babban malami ne sai zan ya dora shi a harkar shi da mai dan ana cewa hamzatu zayyad ne sai da mai kenan aikin sa kenan wata ran sai ba shi mushafi zai biya a suratul baqara yana dauka da yake alif lam mim fi zalika alkitabu la zayta fihi saboda wannan radin kai zaka yi dugo da kanka sannan ya din ka zo kasa kai zaka yi dugo kallo zaka yi saboda inda haka muke biya qur'ani da an gaje gurgulo kwa to a hakan ma da dugo da wasali da komai muna yi da kyar wannan tana a ce ba komai ba wasali ba dugo yace zalikal kitabu la zayta fihi sai wannan mahaifin na zai ji to akwai gyara yace kawai na kyale yaro ta zuwa yana ta neman kuɗi yana ta sai da mai kaje ya je dalikar kitabu la zai ka babu mai a cikin sa ke wannan litabun la zai ka bihi babu mai a cikin sa sai yake to diyar da za a yi zai koyi qur'ani duk gaske ya tura shi to sai da ya zama abjakin malami wanda gashi yanzu ana fadar waye sannan kamar yadda aka ce wani ba kula da ni wani sun ce bare bari ne suke musu jari shi ma da yazo wanda ya saurari karatun mu na tarihi mu karatun allo wanda professor ya rubuta na karanta lokacin corona za ku ga akwai wani waje da muka karanta wannan cewa inda ya kawo bayan wannan kissar ta farko ya kawo ta biyu cewa an rubuta wato qaf ita ba ka dan aka zo ba dugu kai za ka zabi mai da ya kalle ta sai ce wa wai wawun ce har da wata ba a kanki kaga da biya wawo fi ta gaba daya duka to shi ne malamin suka ce to lallai ko shakka babu wannan inda waɗanda suke da ido suke kusa da malaman da suke san Qur'anin suna bata shi haka ko shakka babu in ba yau Qur'anin nan hidimar gaske ba wasu za su zo girgiza shi to shi sa duk wayannan bayan Allah da suka zo suka yi wa Al-Qur'ani aiki kai ka tabbatar da cewa Allah ya karba ba zai taba tafiya a banza ba wannan aikin da suke ba zai tafi a banza ba to saboda haka wannan aikin su ne to asali shi za ake ce wannan kurman baki ba yadda za a yi kwarewa ka a larabci ka biya alkur'ani in ba koya ba dan wani ya kalli malamin islamiyya ya kalli kurman baki tsaha ya zo bai san nan za a tashi ba ranar suka miƙo ba ina za ku tashi aka ce wannan surar za ta yi farko ya yi bismillah ya yi shiru farkon surar ta da ya kuma mai ta bismillah suna jin sa sai ya ce to sai wata yarinya ta wata yarinya ta ce mala wannan ba ba tsohu wace wallahi to ne za ki ce ita ce tsaha ce wace ya ce a wata kira ce wai kaga ifadi ne ko ne yadda ba tsoho din bane wai a wata kira'ar tsoho ake biyawa wanda in yanka shi za a ba shi da kira'a ko daya da ta nuna ana biya tsaha da tsoho in dai ba ɗaya da ma ɗaya yake shi kenan sai a ce ya yi daidai mala kubara ko yawwa to saboda haka shi qur'ani babu yadda za ka yi dole kana so ka iya ka biya koya ma gagara koyo ne duk yadda ka kware wajen shar'iyya da iya abubuwan ka na larabci wallahi sai an koya mai saboda zaka je ka rika haduwa da wasu gurare masu sarkakiya wanda ya kware yanzu a harkar ya sanya ake yin tabi'in Qur'ani idan yana sauri idan ka zo guri biyu uku zai ce ka biya ka dan shi shikenan kawai ya isa sai ce tashi ka tabu kawai shikenan to shi sa Qur'ani duk wanda yake so ya more masa yayi kokari ya koye shi giddika wannan shine kuma shi Qur'ani yana da wani abu ba ka zama gwani a kansa ba shi da gwani kana kai ne kana ƙara kwarewa kana gano cewa to ya kamata in san fanni kaza yanzu na kware a hausu to ya kamata in san uwanki na kware a wato wanzu ya kamata in san ruwayar kumbul an ibn kafir in san bajji an ibn kafir in san kalaf an hamza duka wayannan qira'atin da ruwayar ya kamata a ce yanzu ka san inda in ka zo wani gurin zaka ga kalma gaba ɗaya za a canja ba wai a harafi ba kalmar duka yanzu a suratul ahzab inda Allah yake cewa rabbana atihim bi'afaini min al'azab wa la'anhum la'nan kabira ahabtu an atim kenan amma kana komawa wato warju an nafi'i sai ce wa la'anhum la'nan kabira kuma daidai ne kowane can kabira nan kabira to akwai guraren da kisa an ka iya wannan kare da dan Qur'ani ko irin wannan za ka rika ɗebo ma kawai gurin da ya zo ya canza kalma gaba ɗaya za ka ɗauko ka ce ya zai da wannan na farko ko dai bai san ta ba ba sannan abu na biyu da ma'anar da ya bayar a cikin yake so ya yi wa ƙur'ani lamfaki to sai ya rasa yadda zai rubu akwai wani a wani da muke da'awa da shi da suka fara tattaunawa da wani ɗan ƙur'ani a wani a wani group a social media da ƙarshe daddana ma a yare saboda irin wannan abubuwan kawai ya rika ɗebo ma sai ce to kaza fa har wata ran da suna magana a gurbin sai yana magana sai wasu wanda ba saba mutu da shi ba sai suka yi magana sai ɗayan da da ya san waye shi sai ce wannan fa arnan ne ku daina man magana wai shi har sun ce ba ya zama arni arni ne tunda shi ya yarda da hadisi saboda kawai arni ne in ba qur'ani lalla kai da rigi wato arme ne kai kawai wai wannan armen ne ku daina kula to saboda haka qur'ani gagara koyo ne wajibi ne wanda yake so ya zauna lafiya da shi to ya koye shi to shine Allah ya gaya mana alif lam mim yadda muka saba faɗa ka ba a suratul baqara yadda ya kawo shi ne Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik amma za mu iya cewa mun san harabai ne daga cikin huruful hijaiyya ko huruful mabani alif mun san ta na mun san ta min mun san sa a dai dai ku amma ma'anar sa Allah ne kadai ya sani sai ce tilka ayatul kitabil hakim wadannan ayoyi ne na littafi wanda yake mai hikima tsora a cikin da ya dace sai yake huda sai ba da sifa sannan kuma daga cikin sifofin sa mai shiriya shiryarwa ne wa rahmatan kuma mai jin kai amma ba ga kowa ba lil muhsinina ga masu kyautatawa al-ihsan kuma an ce abu dallahi ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka shi sa babi na biyar a riyadu salihin sai ce babul muraqaba alladhi yaraka hina taqum wa takallubaka fi sajidin ya bude da wannan da aga ya ma cewa muraqaba kana bukatar ta duk wanda ya yarda da muraqaba sai dai tashi daga Kano ya koma Enugu bai yi tabargaza ba domin ya san Allah Kano yana Enugu shine muraqaba shine al-ihsan din kenan kaga kiriya ne da jin kai da tausayawa amma gawa ga masu yin muraqaba masu yadda Allah zai yana tare da su a ko ina dan wani zaka ja mamaki za ka ganki mutumin kirki a garin su amma yana canza environment sai zama dan duniya ina yawan ba da wannan misalin akwai wanda muka yi tajin da shi wani bakatsi ne dan katsina sai aka yi a unguwar liman ne amma wallahi ka ga yadda yake shukawa a a gurin abin nan zaka sha mamaki zaka sha mamaki saboda kaga yanzu Allah da yake ka tsina baya okin shikenan kawai shi sai ka kace wala ya zama mai yanci to shi ne abinda wato idan mutum ya samu wannan to ya samu karaya a tafiyar ta imani so ake ka yadda Allah da yake ko ina yake tare da kai a garin da kake duk inda kake yana tare da kai shine muraqaba ina abinda wani yaro ya gaya wa ya gaya wa ya gaya wa ɗansa suna zuwa da ya gaya wa mahaifinsa suna zuwa da mahaifin satan bangoro gonaki ce bi su ɗebo kayan gona na na mutane rannan uban ya hawo yana zubowa ya ce in an zo in ka zo wani ka gaya mun ana gani da ya hawo ya fara kaɗo bangoro sai yaro ya ce abba abba ana ganin ka sai duro yana durowa ya ce waye ke gani na yake Allah yana ganin ka sai shiru yake to wannan fa wani wa'azi ne sai dai na saka mango to ka shi ne muraqaba an ta abu da laha ka annaka tarahu ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka in kai baka ganin sa to shi yana ganin ka shi sa magabata in suka zo yin sallah suke halarto da Allah a gaban su aljanna a bayan haka suke yi sannan mala'ikan mutuwa da wuta a hagu da damun to kaga wanda ya sa wayannan yayin da zai sallah ko shakka babu ai ba wani tunanin duniya da zai shine abin da alari yake fara lissalati nurun azim a wannan babun da fasalin da yake cewa sallah tana da wani haske babba shine yake idan ka zo sallah ka karkade zuciyarka gabarin duniya ka koma zuwa ga Allah shine wannan misalin to sai yace alladina yuqimuna sala kama ka tambaya su waye sai yace shine masu tsaye da sallah tsaye da sallah kuma da sifa biyu na farko shine mutum yayi da yadda annabi alaihi salatu wassalam yayi na biyu domin ya ce sallu kamar aiki mu ne usalli sannan na biyu kuma shine mutum yayi ta akan lokaci wannan sharadan biyu shine iqamatu sala idan mutum bai yi wannan ba to baya cikin masu tsaye da sallah sai yake wa yutuna zakata kuma suke bada zakka wata zakka domin wannan surar makkiya ce ita kuma zakka an wajabta ta ne a Makka ko a Madina a Madina shekara ta nawa na yadda a Madina ne a shekara ta nawa na ina ba zakka zakka ne matasan nan to shi kenan a shekara ta biyu bayan hijira shekara ta biyu to ya aka yi ayar zakka ta sauka a cikin ayoyin maka bayan kuma ba fara fitar zakka ba sai a Madina a shekara ta biyu kaga shine muka ce ba molan ka ake yi ba malamai ne za su gaya ba su za su warware ba wannan matsala cewa amsoshin da suka bayar sai ya kuji daga cikin amsoshin da suka bayar suka ce ai wannan ba zakka ake magana ta dukiya ba zakatun nafsi ne zakata wato tarar tsarkake zuciya shi yake magana ayat da Allah madaukakin sarki um da yake magana cewa qad aflaha a surati shamsi kenan man ne man zakaha hakika duk wanda ya tsarkake sai sai ne zuciya ya rabauta wa qad khaba man dassaha kaga akan zuciya ake magana wasu malamai kuma suka ce a akan zakka ake magana domin zakka da sallah ɗin biyu duk inda ka gansu a Qur'ani za ka tawa amani ne suna tafiya tare zakka ce amma akwai ayoyin da wato ake saukar da su a Makka amma ba a fara hukunci akan su sai a Madina saboda haka zakka ma tana kaga amsa ta fita ba zancen wani contradiction a ciki ba ta arobi babu shi za muke son ta mora su fara tafsiri mu tuttura wannan ayoyi mu ji da ya za su fassara domin malaman tafsiri su suka gaya ba haka mu ji ka ce qur'ani shi ma ya ci karo a yadda ayar kenan sai a zo a ce wannan ayar a zubar da ita domin ta ci karo da kaza to kaga yuqimuna salata wa yutuna zakata sai ce wa hum bil akhirati sannan kuma dangane da lahira su yuqinuna sun sakankace sun yadda Allah zai tafi kiyama me yake nuna haka faɗe a baki shine ayyukanka lisanul hal da lisanul maqal su suke nuna kayyade da Allah cewa lallai za a tashi alkiyama duk wanda wani abu zai taso ne wanda ya shafi bangaren Allah a ga yayi takarar da wannan ya da za a tashi alkiyama ko ya faɗa ko bai faɗa ba yace Allah yake wa'annan mutanen masu wa'annan sifofin ulaika ala hudan min rabbihim masu waɗannan sifofin suna kan shiriya ta ubangijinsu wa ulaika humul muflihun kuma su ne waɗanda suka rabauta Allah ya sa mu a cikin sai Allah ya ce ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هدوا أولئك لهم عذاب مهين وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ Allah yake wa minan nasi a cikin mutane akwai waɗanda yashari lahawal hadith suke siyan lahawal hadith shine wato zantuttuka marasa amfani ya takken zanti liyudilla an sabilillah dan ya batar ga bazunin bin wato tafarkin Allah madaukakin sarki suna yin hakan ne kuma bigairi ilimi ba tare da ilimi ba wa yattakhidaha hudwan me irin wannan ɗabi'ar kuma yana rikon ayar a matsayin izini ulaika lahum azabun muhim masu wannan ɗabi'un suna da azaba maulakanciyar azaba wa idza tutla alayhi ayatuna da zarar ka karanta masa ayoyin mu wallahi jiya baya mustakbiran yana mai girman kai ka Allah ya sama'a kamar bai taba jin ayar ba ma sai banza da kai kamar ba da ji kake ba ka annabi udnaihi wa qarat kai ka ce akwai wani wato kaya wanda ya toshe wata dalma da ta toshe masa kunnansa baya jin abin da ake faɗa alhali yana ji sai Allah ya ce masu wannan ɗabi'ar fa bashirhu bi azabin ali kai musu azaba da azaba kai musu albishir da azaba mai raɗaɗi to yayin da Allah madaukakin sarki yayi bayani akan halayen waɗanda za su rabauta ranar alkiyama wa hum alladhina yahtaduna bi kitabillah waɗanda suke kiriya ta hanyar littafin Allah wa yantabi'una bi sama'i suke kuma amfanuwa da jin alqur'ani kamar yadda Allah ya faɗa a suratul zumar Allahu nazzala ahsana alhadisi kitaban mutashabihan masani yake tasha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah kaga wannan ayatu suratul zumar ita na ita ma tana goye bayan haka sai ma da yake to bayan wannan a dafa zikri halil asqiya sai Allah ya goye bayan wato ya goyi bayan ayoyin da kuma ambatan waɗanda suke marasa arziki ranar alkiyama alladina a'radu an al-intifa'i bi sama'i kalamillah wanda suke kauda kai gabar amfanuwa da sauraron zantukan Allah madaukakin sarki wa aqbalu ala istima'i al-majani suka yadda su je su ta sauraron kada kadi da wake wake su ne lawal hadisin kamar da zamu zo mu ji yanzu sun yadda su je su saurari wa'annan bil al'ani wal awalati taraf ta hanyar maganganu na batsa da kuma kayan kiɗe-kiɗe ganguna da abin da ya kama da wannan an yi ruwaya da labis kahba al-bakri yace ya ji abdullahi dan mas'ud an tambaye shi dangane da wannan ayar me ma'ana ta minan nasi man yashri la wal hadisi li yudilla an sabilillah ya abdullahi dan mas'ud yace al-gina'u wallahi alladhi la ilaha illa hu yuradiduha thalath yalle ce wallahi huwa al-gida wallahi huwa al-gida wallahi huwa al-gida yace na rantsi da Allah sai da ya faɗa sa uku na rantsi da Allah na rantsi da Allah akan kida da waka ayi take magana haka Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa shi za shi kullu Islam yake cewa shi kida da waka yumbitun nifaqa fil qalbi yana haifa yana tsururtar da munafurci a zuciya kuma za ka kana samun canjarda a wajen biyayya ga Allah ba idan mutum ya rauke wai da aiki shi kida da waka to za ka yana samun rauni a abin Allah rauni ne yawa zai wato wasi zai aure ki ne yawa sannan sako ba zai rika cikin wahalar sako ba abin mamaki za ga wani zai iya shiga mota daga nan zuwa Kaduna har ya je ya dawo kawai ba ta yake yi ya kunna wasu shakiye suna ta waka kuma bai gaji ba ba abin da ya dame amma da za ka kunna ba su dai minti 20 zai ta kashe ko bai faɗa da baki ba to zai kace a aikace yace zai ga ba wai a taba kila a taba karar a shiga wuta a shiga aljanna ce thumma amanu thumma kafaru thumma zadu kufra domin za a ji kidan minti goma a ji qur'ani da minti daya ko biyu to abdullahi dan masud yace ya rantsa da Allah wannan aya tana magana ne akan kida da waka fil jina'i wal mazanir imamu qatada shi ma yace wa minan nasi man yakri la wal hadith yace wallahi wallahi la'annahu la yunfiqu fihi malan walakin shira'uhu istiqbabuhu bi hajji al mar'i min al balala ba zai ba da dukiyar da hanyar Allah ba kwata kwata ba zai bayar ba amma da abin da ya shafi tsiya da saba wa Allah aka zo neman kai ba neman agaji ba ma zai rayuwa kenan ba zan faɗi sunansa ba amma lokacin da aka fara maganar shari'a a ƙasar nan akwai mutumin da babban jami'i ne a wannan lokacin lokacin ana hizba mai zaman kanta shi sawa yake saboda Allah ya baki mukami dare tun dare za a fara wato za a fara garaya har gari ya waye kuma yake sai ya gaya wa yaran sai yake duk inda kuka ga mai falmara lokacin falmara muke dawa ga ko wanda a gari duk inda kuka ga mai rigar hijira ku kama ina kaya ma ka aka kai ta ya wulakanta ta amma yanzu rayuwar ta koron juma'a nan mun tattauna na rantsi da Allah abu tausayi ina ruwan Allah tun bai mutu ba yana da ya shiga rayuwa ta wulakanci saboda annan lokacin alfa da omega ne yana da dama ina ba da kwatance za a gane waye amma iya wannan abin da Allah ya masa ai ba zai mun kama junan sa ba ya ishe shi kawai eh ga wani ya faɗa amma kar a faɗa da kanki ya shiga cikin wani irin rayuwa wallahi duk wanda yayi wa addinin Allah haka sai Allah ba zai kyale shi ba yana ne yanzu kantacciyar rayuwa yake yi Allah a wannan lokacin mutanen da aka wulakanta suna da yawa an ganka da farmaranci dama in an ganka da ita za a kama ka an aka tije wayannan mutanen da su sai an wulakanta mutum duka wallahi kwana ake ana garaya kwana saboda kawai wai sun ce duba ta so a saba wa Allah shine kawai balle gunki a taqatuluna rajulan an yaqula rabbi Allah ko kawai dan ya ce abu Allah ji kenan a kamo shi a zane shi a wulakanta shi wata kila a sa karuwai a gurin su rika rawa a kansa yayi abin da zai inna rabbaka la bil mirsad to kaga tun a duniya kenan kafin ya je gamu da Allah muna fata Allah ya sa yi tawbatar nasuwa eh kaga amma kai ba za ni ba ta hajjaji ba mutai kaga sai sai wato da yin kaje to lidawuji lahul janna wa narju lahun nar aljanna ta tabbata wato zai iya shiga aljanna amma muna fata Allah ya dan sa shi a wuta koya dan tsara saboda su yadda to ba za mu ma ta wannan ba tuban Allah ya gada ba zai karbi tuban ka Allah ya sa mu gaba lafiya to shi ne malai yake ga mana nan cewa wato wannan shine sannan kuma wannan wanda suke da wannan fahimtar kaga da Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Mas'ud da Jabir ibn Abdullahi da Ikrima da Sa'id ibn Jubayr da Mujahid da Makhul da Amr ibn Shu'aib da Hasan al-Basri gaba ɗayan su fahimtar su kenan cewa wa minan nasi man yakari lawal hadisi shine masu siyan kayan kiɗa kiɗa da raye-raye da su ake ba wai in ni ba in ji wayannan bayan Allah sahabbai guda uku manya da duk tabi Allah gaba ɗaya suka ce shi dan Mas'ud da wancan dan tamore yake da zai ga musafin sa ba zai ajiye Qur'ani ya koma nasa to shi ma cewa ya rantsi da Allah sa uku yake ya rantsi da Allah wannan aya tana magana akan kida da waka kaga dai sai daga cikin waɗanda Annabi yake ku koyi Qur'ani a gurin kuma masana alqur'ani sannan ga wanda yake kowa sanin fasara alqur'ani shi ba abin da ya fahimta kenan saboda haka kida da waka haka idan za ka ɗebo wayannan ka halatta su sai mu ga ya za ka faɗi wa ayar fasara ya za ka yi mata kwaskwari ba amma dai magabata ga abin da suka ce shi sa a nan ma kaga ya kuma kawo wa yake yashari lahul hadith ay yake istira'ul mugalliyat min al-jiwari yake shine siyan kayan yake kiɗa sune haka imamu zahab shi ma ya faɗa to shine wa minan nasi man yashari lahul hadith wani daga cikin malamai ne yake shi yana ganin a shirku shine Abdurrahman ibn Zaid bin Aslam wanda wannan magana ita ibn Jarir Tabari ya zaba a cikin tafsirin to sai yake yudilla an sabilillah dan ya batar gabarin wato tafarki Allah madaukakin sarki shine dan su saba wa Allah madaukakin sarki wai tafi da hujwa sannan suna riƙon aya alqur'ani a matsayin izini shine mujahid yace wa yattaqina sabilan lahi hujwa yana rukun hanyar Allah a matsayin izgiri ay yastahdiu biha yana mata izgiri imamu qatada yace yattakhidu ayati lahi hujwa yana rukun ayoyin Allah madaukakin sarki a matsayin izgiri to da su ake masu wannan ɗabi'a sai yace wa idza tutla alayhi ayatuna da zarar ka biya masa ayoyin mu wallahi mustakbiran sai ya juya baya yana da girman kai da ba annabi ya fassara mana girman kai badarul haqqi wa gamdun nas raina mutane da kuma wato yin gaskiya da raina mutane shine girman kai ka Allah ya sama'a kai ka ce bai taba jin ayar ba ka annabi udunaihi waqara kai ka ce akwai wani kayayyaki wani wani abu da aka sa aka toje kunnan wanda ba zai ji abin da ake faɗa ba shine ta hanyar ne fuskantar abin da ya shafi wasanni da kayan kiɗe kiɗe in ka riya ba alqur'ani zai ji kamar wato kana kana kana zuba ba wuta ne a jikinsa Allah yake to masu wayannan abubuwan wa bashiru bi azabin alim jibril wannan ɗabi'ar kai ma albishir da azaba mai radadi yawmal qiyamati ranar alqiyama sai Allah yake na'am innal ladina amanu wa amilus salihati lahum jannatun na'im na'am خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم Allah yace innal ladina amanu haqiqa wadanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi ayyuka na kwarai lahum jannatun na'im lalle aljanna mabociyar ni'ima ta tabbata a gare su Allah ya sa mu a cikin yace khalidina fiha za su dawwama a ciki wannan kalmar ta fa aljanna da domin inda za a ce ka shiga gidan ka zauna zuwa wani lokaci ka fita to wannan kuma mutum zai shiga damuwa domin duk wanda yake cikin jin daɗin ya tuna cewa zaura shekara har gidan da aka bashi zaura shekara ɗaya ya fita hankalinsa zai tashi to amma sai aka yaba dawwama za ka yi ba fita Allah yake wa'adan lahi haqqa lalle alƙawarin ubangiji gaskiya ne wa huwa al-azizul hakim Allah shine wanda ya fi ƙarfin kowa al-hakimu mai dora mutane wato mai dora abubuwa a inda suka dace shi za ya faɗa a suratul isra fussilat cewa qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifaa wal ladina la yu'minuna fi adanihim waqrun wa huwa alaihim ama sannan kuma ya faɗa a suratul isra wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin sai ce wa la yajidu zalimina illa khasara sai Allah ya ce na'am خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين الله مدعوكتين سرسيتي خلق السماوات الله يا أهل السماوات guda bakwai bigairi amadin ba tare da tiraku ba tarauna ha waɗanda kuke gani kaga dai yanzu ginin nan da muke ciki na masallaci ba na san ba mai hankalin da zai shigo idan ya ga koda wato ka ta kwaye aka sa aka tattare kawai a ce daga gefe haka yadda yake da nauyin nan kaga yana rawa ba mai zama amma Allah madaukakin sarki ya halitta sammai gaba ɗayan su guda bakwai wanda kowace ɗaya kafin ka je ta biyu ta fiye shekara ɗari biyar ce amma bijeri amadi ba da da wani abu kirke ba fila ta rauna da kuke gani sai Allah malaukakin sarki ya ce to wa an kafil ardi rawasiya sannan ya je ho manyan duwatsu shine wato wato da Allah yake wa kuduri rasiya da duwar wasu waɗanda suke manya manya manya shine wa alqabil ardi rawasiya an tani da bikum dan kai ya tambal tambal da su domin ruwa ya fi komai yawa a duniya to sai Allah ya sa duwatsu manya a bankasa an tani da bikum wa basta biha sannan Allah ya watsa shine ya daidaita ya yawaita min kulli dabbatin na kowace irin dabba kuma mun ja faɗa cewa aka ce dabba ba ana nufin dabba da ma'anar bahaushe ba dabba shine kullama kullama ya dubbu alal ardi shine dabba da kuma Allah ya gaya mana cewa Allah ya halitta komai min min kulli dabbati wallahu khalaqakum wa mu khalaqakum min kulli dabba ko khalaqa yawa kulli dabbatin mimma Allah madaukakin sarki ya halitta kowace dabba mimma in daga ruwa ita nake so in kawo sai ce fa minhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlaihi wa minhum man yamshi ala arba'a kaga gaba ɗaya da dabbobi da mutane sun fita Allah yake Allah madaukakin sarki ya halitte ku daga ruwa daga cikin sa akwai wanda yake tafiya akan ciki shine kama abin da ya shafi mutizai da danginsa sai yake kuma daga ciki akwai wanda suke tafiya akan kafa biyu kamar mutane daga ciki akwai masu tafiya akan kafa hudu to dan karka ce ina da kafa biyar da kuma canjani da burmahanci sai sai Allah yake ya khuluqu ma yaka bayan nan duk abin da ya ga dama yana halitta to sun shiga nan da ni biyar da ni dari ma duk suna cikin wannan abubuwa saboda haka wannan gaba ɗaya ana kiransu dabba a larabci to sai Allah madaukakin sarki yace ya halitta kowace dabba wa anzalna minas sama'i ma'an sannan muka saukar da ruwa daga sama fa ambatna fiha muka tsoro wurtar daga cikin wannan wato kasar min kulli zawjin da kowane irin nau'i wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun az-zawj shine ai nau'i tantin ce idan ake kiran mata zawj a kira miji ma zawj bangaren namiji ko mace to sai yake karimin wanda yake kuma mai karanci karamci kaga a can baya da muka biya a suratul qasas ne ko sai da ya kawo wato zata bahjati ne ko kuma min kulli zawjin bahi a wata surar daban wato kowane irin nau'i ne ban kaye nan kuma karimin mai karanci to ya za a yi shuka ta zama mai karanci ta yaya mun sha ba da wannan misalin a baya karanci shi ne malamai suka ce mutum ne ya ɗauki wato in a hannu ya rataye a kafaɗa ya je gona ya shuka amma ran da shuka ta fito bai zai ƙara ɗegowa a kafaɗa ba sai dai tafi da motoci su rika ɗebo masa shi ne karansu ka tafi da shi a hannu ka da shi a motoci ko kuma mutum ya je ya shuka amma ya samu wato nau'o'i daban-daban ya samu wato a cikin gonar ta kawai dan abin da ya shuka kankani amma idan ya tashi ya daga ido sai ga yana da idibi yana da dabino yana da tufa yana da mangoro yana da wannan duk karanci Allah madaukakin sarki wato ya masa ko kuma bayan ya je ya shuka iri kawai yau ko Allah ya bashi shi kadai sai Allah ya bashi nasa abincin kuma ya bawa dabbobi nasu shine karamta domin idan ya je fitar da wato nasa abincin kuma akwai wanda karmami da zai barwa dabbobi duk wannan zangan ne kuma dabbobinsa zai aje ya rika bawa wannan karamci ne isa haka Allah ya gaya mana a cikin surata abasa cewa wato yayi wa mutane karamci da wannan to shine Allah madaukakin sarki yace hada khalqullah wannan duk da kaji an faɗa yanzu dai halittar Allah to amma hada kaga wato ismul ishara ne wato lil qarib ga abin da yake kusa to inda hada din nan da ni ake wannan halittar Allah ce ne kenan shine malamin suka ce idan ka bude idan ka idan ka rufe idan ka ka bude duk abin da ka gani da shi ake kaga ba abu ɗaya bane kenan duk abin da ka gani kawai ko me kalqul lahi ne saboda haka ba wani abu da ba halittar Allah ba idan ka bude ka rufe ka bude yanzu ka kalli dama ko hagu ko ko ma ina ne duk abin da yanzu ka nuna muka ce nuna halittar Allah kace wa yaro nuna halittar Allah duk abin da ya bude ido ya nuna ya ci in malamin makaranta ne sai kace nuna mun halittar Allah yana bude ido sai yake lafi ka ya ci yana bude ido sai yake shaf ya ci kiji ya ci duk abin da ya nuna domin faruni ma za khalaqa alladina min duni Allah yake kuruna mun abin da wanda ba Allah ne ya halice shi ba idan kace kiji wasu ne suka sana'anta to sinadarin da aka yi waye yayi shine abin da ake magana akai babu wani abu da zaka gani a doron kasa da ba Allah ne yake ba babu to shine yake fa aruni ma za ka lakal ladina min duni kun nuna mun abin da wanda suke koma bayan Allah suka halitta babu bal zalimuna fi dalalin mubin bari wannan magana azalimai suna cikin bata mabayyani sai Allah yake na'am ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله na'am ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد Allah yake wa laqad atayna luqman al-hikma ga gurin da to- suna wato luqman ya bayyana hakika mun bawa luqman kuma muka ce iya nan ne kawai junan ya bayyana a wannan sura iya suratul luqman ba inda zaka nemo sunan sa babu hakika mun bawa luqmanul hikima to anan ne wa da suka ƙari juna ilimi cewa me ake nufi to anan ne wasu suka tafi akan cewa wato aiki luqman annabin Allah ne wasu kuma ka ce san ba annabin Allah ne ba ka annabin Allah bane wani bawan Allah ne bara mu ƙara sura ku dine malamin ka ce ayar ce anis kunillah cewa to ka gode wa Allah wa man yashkuru Allah yake wanda yayi godiya fa inna ma yashkuru li nafsi to kansa yawa domin ya ce la in shakartum la azidannakum in kun gode mun zan ƙara mu wala in kafartum minna azabi lakabir yace wa man kafara wanda ya kafirce ko fa inna Allah ganiyun hamid hakika Allah madaukakin sarki mawadaci ne hamidun wanda ya tantance a godewa to malai yace malamai sun yi sabani dangane da Luqman hal kana nabiyan aw abdan salihan min gairi nabuwa annabi ne ko bawan Allah malamai sun yi maganganu guda biyu mafiya yawan malamai sun taba akan cewa bawa ne na kwarai ba annabin Allah bane Abdullahi da Abbas Allah ya kara masa yadda yake Luqman abdan habakiyan najara yace wani bawa ne shi Luqmanul Hakim bawa ne bakan fata kuma dan Habasha dan Ethiopia da ake faɗa sannan kafinta ne shi Luqmanul Hakim Abdullahi dan Zubair yace na ce Abdullahi dan Jabir dan Abdullahi menene labari a gare ku dangane da sha'anin Luqmanul Hakim annabi ne ko kuwa bawo Allah menene shi sai ce to shi ne Luqmanul Hakim yace ko shakka babu wani mutum ne mai karamin jiki sannan kuma ba shi da fata ne hakki muna yau fara wannan saboda aka ce baka fata gurin bahaushe sai a yi irin zarate kaga zarate da aka ce Bilal baka fata ne shi ka dauko wanda yafi kowa baki ka ce shine Bilal yusu a gurin Balare da aka ce baka fata ba wani shi saka Allah rawi yace wanda yake ma wankan tarwa da yare na ma hankali in ba fari bane sai kawai baki ne ke a gurin Balare kun fahimta wankan tarwa da baki ake ce masa a larabci su a gurin su kawai baki ne shi ta annabi Musa ma da za su zo ne ce ba baka fata to sai yace wato sai Abdullahi Azadi da Abdullahi ya bawa wato Abdullahi dan Zubair amsa yake shi wato haka kitabar ta take sai yace wa amantuka an takruja akbasu yau wato anan waɗanda suka karyata cewa ba annabin Allah bane suka tafi kai akan cewa ba su yarda annabin Allah bane kace ya za a ji tunda an ce baka fata ne kawai ba annabi Allah bane kuma sun manta da cewa wato annabi Musa fa da ake magana shi ma ai fata sa ba fara bace yadda ba da nake kawo wani ma wankan tarwa da ake gaya masa to wasu kore ne na cewa wai saboda an ce ba fari bane saboda haka ba annabi Allah bane duk kuma sun tafi akan sannan wannan kace annabi Allah ne kace gashi Allah yake wala kad atayna luqman al-hikmata shi kuma Abdullah Imam Shafi'i yana cewa sau da yawa Allah madaukakin sarki yana hada duk inda ka ji hikima al-kitabu wal hikma fi Qur'ani da hadisi ake nufi sauran malaman kace ba ko ina bane haka ne ma gurare uku katar shine za ka iya cewa wato in ka ji alkitabu wal hikma shine qur'ani da hadisi babu da cikakken lokaci wata kila alaran mu mun mutu dubo mana ta shine zuwa a zahir cewa wayannan gurare ne sauran gurare duk inda ka ji kamar misali bari an baku misali inna Allah yake udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana anan al hikma kitabu ne ko kuwa wato kawai hikima ake magana kaga yawwa sai irin wayannan wuraren duk inda hikima ta zo ba ko ina ne yake nuna cewa annabta ba kai kira zuwa ga hanyar ubangijin ka bil hikmati da annabta a in haka ne duk mai da'awa annabi ne kenan sai wani ya ce waye a ce ulama ummati anbiya bani isra'ila eh kaga zai ma kuskure ba baka tawili anan ko shakka babu ba wannan ba amma dai musamman alarmomin mu da ɗaliban ilimi ya kamata a dubo mana gurare uku da ake magana akan cewa shine alkitabu wal hikma shine waɗanda suke magana akan alqur'ani zalla kawai qur'ani da hadisi yawa muna buƙatar sai insha Allah zaki ne zuwa to saboda haka wannan sai ka makale da cewa ai gashi na yi magana akan alhikma an ba luqman hikima shine annabta wasu suka ce ba hikima ba ta annabta take magana ba ana nufin an bashi wato waman yutul hikmata ne faqad utiya khairan kaseera irin wannan hikima ce ba irin wani ta annabta ba saboda haka ba ita ba to saboda haka wannan magana ta tana da karfi kwarai da gaske to alishkur lillah ka gode wa Allah wa man yashkur duk wanda ya gode wa Allah fa inna ma yashkuru li nafsi to yana gode wa kansa ne kansa yawa wa man kafara fa inna Allah ganiyun hamid lalle wanda ya kafirce to lalle Allah madaukakin sarki ganiyun mawadaci ne hamidun kuma wato wanda yake wato mai jin godiya shi za Allah ya faɗa a suratul rum da muka gama wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun duk wanda ya abin kirki kansa yake wa gyara yake gyara gurin zama duk wanda ya abin kirki kansa yake wa kimfada na cewa ya tashi zuwa alkiyama ya huta ba shi da matsala ba wani kaiwa ba sai Allah ne وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله نعم إن الشرك لظلم عظيم نعم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير
نعم وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما نعم وقاعدهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ko shakka babu an nuna mun lokaci yayi kuma wayannan wasiyoyi ne guda goma da Luqman al-Hakim yayi wa ɗansa wanda in muka fara su lokaci ba zai ba mu dama mu cimma gurin da muke so mu cimma ba amma insha Allah ta'ala ta ne zuwa sai mu fara ta kan daidai wannan gabar wasiyoyin da Luqman al-Hakim ko dai annabi Allah ne ko wato wani bawa talihi da suke faɗa duk da cewa magana cewa bawa ne talihi ta fi ƙarfi za mu ji irin wasiyoyin da ya waɗansa wanda gaba ɗaya su muka ɗauka za su amfani da mu a rayuwarmu abubuwan da muka faɗa ne sai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah wa ɗaukakin sarki da ya ce mana akwai ɗaurin auren ɗaya daga cikin dattawan mu na wannan masallaci iyayen da ce uba ne taura zai auren da ya sati ne zuwa masallacin murtala ranar ranar asabar mai zuwa ƙarfe sha ɗaya wanda Allah ba ku sarki ya baki dama muna gare da kowa da kowa wanda ko ne samu dama ba dama abin da yake bukata shine addu'a muna roƙo Allah ba ku sarki ya sa ai lafiya a tashi lafiya kuma Allah ba ku sarki ya zauna da su lafiya ya wasu jiri a kai akwai wani ba Allah da ya nuna da Allah ya uwa ta yi addu'a yana so a sa addu'a domin yana da wata bukata a gurin Allah maɗaukakin sarki da yake so ya biya maka to muna roƙon Allah ya tuna yanka jawawa ana ya biya maka bukatun ka na alkhairi duk waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ya biya maka bukatun su mu ma da muke da waɗanda suka bayyana da waɗanda su bayyana ba Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi kamar yadda muka faɗa satin da ya gabata ɗaya daga cikin iyayenmu da Allah ya karɓi iyalin sa Alhaji Balarabe ya ji kusan yau ya zo masallaci satin da ya wuce da yake ana ko bakwai ba ba lokacin ya samu zuwa ba muna ƙara mika ta'aziyar mu gare shi Allah ba da cin sarki ya yace mata abubuwan da kawai ni Allah ba da cin sarki ya ya ya ruko da bayan Allah ba da cin sarki ya san shi kuma Allah ya ba shi hakuri da duniya Allah ba da cin sarki ya ba shi lafiya lafiya da aka yi gaba ɗaya muna ko wani da suna da kyawawa da ko kuma da kawo mutumar da lafiya Allah ba da lafiya idan mai lafiya na cikin da lafiya ne kasar mu Allah ya zaune da ita lafiya masu neman da bakara da aiki a kan Allah amma ba za mu ta rayuwa sun ji da ake ciki ana yayi wa akwai ɗan uwa ba da yau da gobe shi ma da muka wata daura a wannan satin da ya wata malam Abdul Malik wanda aka daura a kan nan tudun da lafiya kenan shi ma muna da Allah ya hukunta shi ya ba su zaman lafiya ya sa ya ba su zuriya ɗaya waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure su kuma gaba Allah ya shiga nan ba Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu dukkan munta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu dukkan munta mata صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.